أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا الأربعاء شاء أكو قوة رمضان hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da shida ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da hudu jiya mun tsaya akan aya ta talatin da uku zuwa aya ta talatin da hudu a cikin suratul a'raf a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ce wali kulli ummatin ajal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون kafin mu shiga cikin bayani akwai abubuwa guda biyu da nake son in yi matashiya akan su akan karatun da ya gabata nukta ta farko shine kan zancen askin mata da muka yi na manta ban kawo cewa ba gwargwadon abinda ya kamata mata su rage waɗansu malamai sun ce tun da hadisi ya tabbata wato cewa mata babu aski a kansu suka ce za su rage gwargwadon al'ulmula ɗan yatsa kenan gashi haka waɗansu kuma suka ce za ta rage kamar sulusi waɗansu malamai suka ce za ta rage kamar rubu'i waɗansu suka ce a'a cikin kowane gashin nata za ta ɗin ɗibi kaɗan domin a haka ne shi ne astayi tafsir amma waɗansu malamai sun tafi cewa ko gashi uku ta rage a ciki ta yi tafsir waɗannan maganganu ne na malamai sannan kan ayar da ta gabata qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan akwai bayani na cewa shine wato uslubu tabdil uslubu tabdil shine cewa in aka kore wani abu to a kawo wani abu idan aka hana ka abu to a kawo maka mai amfani wannan qur'ani shi ya fara zuwa da shi ba malaman tarbiyya bane na turawa suka fara zuwa da wannan kaga a cikin suratul an'am da Allah ya tattauna da kafirai aka ba su hujjoji na abubuwan da suka haramta ba gaskiya bane ko ba haka ba da Allah ya faɗa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina sannan Allah ce sun ce wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah 'alayha iftira'an 'alayhi سيجزيهم بما كانوا يفترون الله يتكب هذا بعد الأباري وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا دوكا دي الله فإيد كرشي سي الله سبحانه وتعالى يتي قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كينان غابدي كد أبر متاني تكين جاهلتي بأباس هجابا kaga nan da an ka zo qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq an ka ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha ko ba haka ba to ga badil qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha ma batan da haka yana da kyau uslubi na tarbiyya idan ka hana mutane wani abu to ka ba su ne abu wanda za su yi wannan shine abubuwa guda biyu da muka rasa a kasashen mu na Afirka da kasashen musulmi an gane ko muka rasa ci gaba don ayyukan mu mafi yawanci wannan ita ce matsalar zaka ga ana hana ma mutane wani aiki amma ba a neman musu wani aiki ba ana son a hana wata sana'a mummunar sana'a a cikin al'umma amma kuma ba a kawo ma mutane hanyar da za su bi su nemi wani abinci ba kaga wannan usulin ba zai taba yiwuwa ba da an ce muku kada ku sha giya sai an ka ce to duk abin da ba giya ba wanda bai cutar da ku ku sha kaza ku sha kaza ku sha kaza uslubul badl kenan wannan yana daga cikin abin da muka rasa daga cikin abin da mai da mu baya shine fiqhul awlawiyat wajen tsara abubuwan da suke da muhimmanci nan ma ba za mu dauki abin da fi muhimmanci mu dora shi ba shi daga cikin abin da mayar da mu baya lokacin da duk aka zo aka ce to ga wanda ya cancanta sai a mayar da shi baya to wannan ba zai taɓa sawa al'umma ta ci nasara ba wannan dole sai mun gara al'amarin mu game da tafiya domin miliyoyi za ka iske yanzu kamar jam'iyyat na kasashen laraba da suke ba da taimako wani lokaci sai ka iske mawadata ne ake ɗauka ana ba ina abin yayi ko a ɗauka a ba ɗan siyasa ya raba wa mutanensa ina abin yayi ba mu ce kada ku ba su ba amma ku nemi talaka saboda shi tana yawa yana da mutanen da ba talakawa ba ne za ka iske wani ɗan boko ya zo an yi mishi ko wata budurwa wani ma'aikaci ta zo an yi mata amma mutane waɗanda suke limamman juma'a za su zo a walaƙantar da su ina tartibul aulawiyat mutumin da yake gidan shi babu abinci ka bashi littafi ɗari ba dole ya sayar da su ba ka bashi abinci sannan ka bashi littattafan duk da yake waɗansu ko an basu abinci an basu littattafan za su sayar amma yana da kyau ku gyara tsarin ku mutane da suke neman abinci a basu abinci sannan a basu littattafai ba wai ka ba mutum littattafai ba kuma ka ce kada ya kai su kasuwa wannan duk giya bu fiqhul awlawiyat ne Allah subhanahu wataala ya ganar da mu mu ci gaba da karatun mu alaran ma bayanin yana da yawa wali kulli ummatin ajal Allah ce kowace al'umma tana da ajali muka ce kalima ta al'umma ala wazni fi'la tana da ma'anoni guda biyar a cikin alqur'ani kalima ta umma tana zuwa da ma'ana jama'a mai yawa an gane ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ne al'umma mafi alkhairi kenan nan jama'a ake nufi sannan kuma suka ce kalima ta al'umma tana zuwa da ma'ana al-imam al-muqtada bihi wanda ake koyi da shi Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kuma Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama a can cikin suratul baqara sannan kuma al'umma tana zuwa da ma'ana ta alburhatu min zaman shine takaitaccen lokaci Allah ce wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin kaga waddakara ya suna ba'da ummatin bayan dan wani lokaci sannan kuma ash-shari'a shari'a ita ma wadda mutane suke akan ta ana kiranta umma yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtaduna sun ce mun ishi iyayenmu akan wata shari'a Allah ce kai ba su ba duk al'umma ta faɗi irin wannan wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muhtadu to dan haka dai waɗansu malamai suka ce kuma kalima ta umma a cikin alqur'ani tana ɗaukar ma'ana na biyar shine jinsi shi yasa Allah subhanahu wataala ce wato wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ai illa ajnasun amsalukum jinsi jinsi ne kamar kamar ku to kaga anan idan baka fahimci ma'ana yanzu cikin waɗannan ma'anonin guda biyar wacce ake nufi kalma tana ɗaukar ma'ana biyar wata ma tana ɗaukar goma ka zo kawai ka zaka tafsirin qur'ani abin da yanzu maka shine zaka yi akwai aiki gare mu fa to Allah ya gane da mu wa likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali Allah subhanahu wa ta'ala tana da lokaci wanda aka sanya mata kuma bayan kowace al'umma ko wani mutum yana da nashi lokaci wanda aka sanya mata ba wai ana nufin al'umma za ta mutu lokaci guda ba fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ba koda dan karamcin lokaci wala yastaqdimun sannan kuma ba za a gabatar musu ba a zalunce su koda sakan daya an gane ko wannan kuma shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar to sai dai nan a har da alqur'ani yana da kyau mai hada alqur'ani ya fahimci wani lokaci na fuzza alqur'ani suna shige mutum juna na an ce fa idza jaa ajaluhum haka a cikin suratul nahl an ce fa idza jaa ajaluhum dan an ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum idza ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sai wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna nan ko ya bani adama sai su amma a cikin suratul yunus sai an ka ce idza jaa ajaluhum ba a kawo fa'un ba sai aka ce can cikin khabar da aka ce fala yastakhiruna sa'atan kaga wani lokaci kai baka san kana kuskure ba sai ka gane cewa cikin suratul a'raf da kuma cikin suratul nahli fa'un tana da kuwa fa idza fa idza amma a cikin suratul yunus idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wannan a hadda alqur'ani kenan a ma'ana kuma sai malamai suka ce to ita idza tana zakuwa da ma'ana ta sharadi kenan fa'un in ta shiga cikin idza to ba ta shiga cikin sharadinta in kuma ta shiga cikin wato ba ta shiga cikin idza ba tana iya shiga cikin khabar kinta domin an ce idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun amma alqur'ani bai ce bai taba kawo fa'un cikin wuri biyu ba yace fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sai dai in kaga ya kawo fa'un biyu suka ce to ba jawabin bane sai dai ma ya dullu alal jawab domin Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu a cikin suratu fatir ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira to shi fa inna Allaha ba jawabi bane na idza domin fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo fa inna Allaha kana bi ibadihi basira Allah yana ganin bayansa ai dama ko ajalin su bai zo ba Allah masani na game da bayansa kenan la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sai dai fa inna Allah kana bi ibadihi basira yana nuna cewa akwai wani abu wanda anka shafe kenan la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun yana da kyau mutum ya fahimci wato annukat bainal ayat abubuwan da suke tsakanin ayoyi saboda mi saboda fahimtar wannan zai taimaka maka gane kowace kalima a cikin alqur'ani tana da dalilin da yasa aka kawo ta ba wai hakan gana kawai ake tafiya ba to amma ina wani lokacin kalmomin ma gaba ɗai fassara bugun goro ta aka musu idan mutum ya ga cikin aya akwai kalmomi masu waya to sai shi ba aya bugun fassara goro ce to kuma a ci gaba wannan ba zai kai mu gaba ba dole sai mun dawo hatta wannan aya da muka karanta cikin suratul nahli da cikin suratul fatir akwai bambanci a cikin suratul nahli walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ka gani ko amma a cikin suratul fatir walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu abinda suke aikatawa to abinda bai fassara mu da ba duk abinda suke aikatawa ba aya ta nahl in suke nufin bi zulmihim kinan zalunci domin in alkhairi ne Allah bane kama mu da alkhairi ba ma taraka an gane ko ma taraka alaiha min dabba a cikin suratul nahl can ko sai aka ce ma taraka ala zahriha min dabba فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تنكو فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده wato basira da haka yana da kyau mutum ya fahimci hatta da wai ma'anonin da ke tsakankanin ayoyi wannan aya a zahirinta tana nuna cewa kowace al'umma tana da iyaka mutum ya yi hattara ya amfanu da lokacinsa kafin lokacinsa ya kori an gane ko amma ɗaya daga cikin malaman tafsiri musamman da ni ibtila'i akai ibnu ashur yace shi abin da ya fahimta wannan aya akwai harfu a cikinta wali kulli ummatin mukazzibatun ajal kowace al'umma da ta ƙaryata manzonta tana da lokaci wanda aka yanke mata, sai wannan aya ta zamanto tahdid, narko ne da tsoratarwa da firgitawa ko firgitarwa ga waɗanda suke kafirai waɗanda suka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa wa'dun bin nasri alƙawali na za a taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan makiyansa domin dama cewa mutum in lokacin sai ya mutu kuma al'umma lokacin ta zai kare abu ne wanda dama an san shi mutuwa dama muttafaqun alaihi ne za a mutu kenan wannan aya idan ta zama to kawai wannan ma'ana ta zo da shi a zahiri abu ne wanda yake kamar balaga ta alqur'ani ta zo ne kawai ta nuna kowace al'umma tana da ajal sai dai mu ce malaman da suka ce kowace al'umma tana da ajali kenan su yi kokari su rishiki su amfanu da rayuwarsu waɗanda kuma suka ce a'a dukkan al'ummar da ta karyata to lalle tabbas azaba za ta zo mata kuma ayoyin alqur'ani da dama sun yi bayani kan wannan sai mu ce babu cin karo tsakankanin su shi ya hankalta mu cewa waɗanda suka karyata akwai alamun azaba za ta zo musu kuma wannan alƙawari ne na nasara ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma malamai sun karanta ta cewa kowace al'umma tana da lokacinta kenan ku libantu da lokacin ku wanda aka sanya muku kuma kula da lokaci shi ma yana daga cikin abin da musulunci ya yi bayani a kansa shi yasa an ka sanya masalloli da wato ibadodi lokutansu sai Allah ya ce ya bani adam
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم wannan shine kira na hudu kuma na karshe na bani Adam a cikin wannan sura na farko shine ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan wa libasu taqwa na biyu ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma li yuriyahuma sau'atihima na uku ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin ga na hudu na karshe ya bani adama in ma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam zurriya annabi adam jinsin dan adam Allah subhanahu wataala ce imma ya'tiyannakum rusulun minkum imma wato wagga imma kai hattara da in shartiya ce da ma aka kawo ita imma in sai aka kawo min ana iya cewa in ya'tiyannakum rusulun minkum idan manzanni sun zo muku to sai an ka ƙara ma wani lokaci ne ta'kidi dan saboda karfafar da ma'ana shi yasa aka kawo ka kanka san tsammanin in ma har kalima guda ce a'a kalima biyu ne da in da ma ta'kidi kamar inda Allah ce fa bima rahmatin min Allah asalin magana fa bi rahmatin min Allah saboda rahma daga wajen Allah amma ma suka ce an kawo ta da ta'kidi to in ma kenan shartiya ce in har ya'tiyannakum rusulun minkum manzanni suka zo muku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina famanittaqa wa aslah wanda ya ji tsoro sannan kuma ya kyautata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba kalima ta in ma ya'tiyannakum malamai waɗanda suke kallon wato lugha ta alqur'ani suke cewa ita in din nan in ta shar'i in dai har ta haɗu da ma to zaka iske shi fi'ilin da zai zo bayan sai an samu nunu taukidi a cikin alkur'ani gaba daya shi yasa wadan suka kace cewa kuskure na ma a cikin yaren larabci ka kawo in ka yi ta'kidin ta da ma ba ka kawo nunul mushaddada ba domin Allah ce fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun ka gani fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun amma kuma malamai suka ce a'a Qur'ani shine afsah amma cikin yaren larabci an samu inda ake samun imma kuma ba a kawo nunun ba a cikin mushaddada ba a yi mishi tashdidi ba ya'ti yannakum sai a ce ya'ti wato ya'tikum bai kawo nunul mushaddada ba wannan babu matsala a cikin yaren larabci domin mi domin alqur'ani zai zabi lugha ce wadda an mafi dacewa cikin larabci yayi bayani akan ta ko ya sauka da ita ina fata an fahimce ni kadiba cikin ad-durrul masun na as-samin al-halabi wajjan qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya kawo waɗannan baitutuka a cikin yaren larabci to dan haka ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum in dai har manzanni sun zo muku yaqusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina to nan kaga sharadi da anka kawo in an kawo sharadi tana yiwa abu ya kasance tana yiwa abin nan abin nan ba zai kasance ba a cikin bakar sai an ka ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan in shari'a ta zo muku dama manzannin sun zo su da mi su za su da shari'a can kuma ana magana ne ma da annabi adamu kai tsaye qul nahbitu minha jami'a ku sabko gaba ɗaya kaga da annabi adamu fa in ma ya'ti innakum minni hudan nan ko ana magana ne da ƴaƴan annabi adamu kenan can annabi adamu direct nan ko wato annabi adamu da ƴaƴansa duk da yake ƴaƴansa ne aka yi magana da su in ma ya'tiyannakum rusulun minkum in har manzanni sun zo muku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina a cikin suratul an'am sai Allah ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taron mutane da aljannu shin manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba to anan me bambanci tsakanin wagga aya ta cikin suratul an'am ta cikin suratul a'raf da waccan aya ta cikin suratul an'am nan ya bani adama ƴaƴan annabi adam kasancewa manzanni daga cikin mutane wannan ba abu bane wanda ake shakka ko ba haka ba amma can sai an ka ce ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku to akwai a manzanni ko cikin aljannu sai malamai suka ce a'a nan minkum nan min majmi' min majmu'ikum ake nufi wato gaba ɗaya ɗinku wato abin da suke son su ce annabawan mutane su ne annabawan aljannu domin lokacin da aljannu suka ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karatun alqur'ani sai suka juya suka je zuwa ga da'awa Allah ce wa is sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an falamma hadaru falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qaumna inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqa ka gani sannan kuma a cikin suratu al-jinn an kace qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba shi qur'anin nan yahdi ila rushdi kaga wannan nuna cewa a cikin wato su eh aljannu ana samun masu wa'azi an gane ko amma ba ana nufin can akwai manzanni ba sabanin nan minkum nan minkum daga gare ku su yan adam suna da manzanni daga cikin su duk da yake wannan yayi taba mutane mamaki a ce Allah ya turo manzo kuma dan adam a'a wannan baiwa ce ta Allah ko ba haka ba akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa ko ba haka ba wa bashirin ladina amanu wai abinda mutum yake bashi mamaki ya zai a ce wannan mutum ne dan adam kuma a ce an fifita shi a kaina a to me yasa kake mamakin turawa da suke kera mota kai baka iya kera mota me yasa ka baka mamakin turawa su mutane ne kai mutane ne suke kere kere kai baka iya kere kere wannan falala ce ta Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ba da labari cewa in ma ya'ti annakum rusulun minkum in ma manzanni sun zo muku daga cikin ku ash-shartu la yaqtadi al-wuqu in an ce an yi sharadi ba tabbas bane ya tabbata to amma shi wannan sharadin ya tabbata domin Allah ya turo manzanni daban-daban daban-daban an ce in sun zo din to tabbas kin kun sun zo domin Allah subhanahu wataala ya faɗi manzanni da suka zo a cikin alqur'ani a cikin ayoyi da dama daga cikin kadiba cikin suratul an'am ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma a cikin suratu wato an-nisa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna dauda zabura kaga da anka ce in manzannin sun zo ai shar'ina to tabbas kuma manzannin sun zo ga ayoyin da suka yi bayani laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salihah tabbas sharadin ya tabbata Allah ya turo to fa manittaqa wa aslah an gane ko sai malamai suka ce to fa manittaqa duk wanda ya ji tsoron Allah to ina jawabi na in ma ya'ti yannakum rusulun minkum sai waɗansu malamai suka ce shi jawabi in manzanni sun zo wato aljawabu mahdufun an shafe shi amma fa manittaqa wa aslah shine zai zama matsayinsa ai asalin maganar in ma ya'ti yannakum rusulun minkum yaqusuna alaikum ayati to ati'uhum ku yi musu da'a fa man ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadansu malamai daga cikin tafsiri kuma suka ce a'a shi fa man ittaqa wa aslaha shine jawabi kawai fa man ittaqa minkum wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma saboda minkum din nan za a fahimce ta shine ba a kawo shi ba duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala an gane ko faman ittaqa wa aslah duk wanda ya ji tsoro kuma ya kyautata aikinsa an gane ko fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su kalima ta alkhawf tana zuwa da ma'ana ta tsoro da ba abin da ake cewa alkhawf abin da kake tsoron zai afku zaka samu damuwa ga abin da zai afku sannan wani lokaci alkhawf larabawa za su iya amfani da shi wa a matsayin wato matsayin alhuzn domin shi alhuznu shine damuwa akan abin da ya faru ya riga ya wuce sai a ce kana bakin ciki alkhawfu kuma kana tsoron abin da zai zo gaba to amma a cikin yaren larabci wani lokaci sai a dauki alhusn sai a kawo shi a wajen alkhawf kamar yadda zo a cikin suratu tauba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana nan la tahzan ai la takhaf kada ka ji tsoro kaga ya dauki wancan ya dora ta a wurin wancan sannan alkhawfu wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta al'ilmu domin Allah ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi nan fa in khiftum ba in kuna tsoro ba in kun fahimci cewa lalle kuna da sanin cewa ba za su tsaida hukumce hukumcen Allah ba iyakokin Allah fala junaha alaihi ma fi maftadat bi da haka fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan ita ce qira'a ta jamhur waɗansu kuma abin da qira'a ta Imam Yaqub fala khawfa alaihim wala hum yahzanun to sai malamai suka ce ita lanan in an ce fala khawfun alaihim la ce wadda take a wato abin nan ta'malu amalu laysa amma an ce fala khawfa alaihim nan na annafiya ce lil jinsi to ita la annafiya lil jinsi tana kore kore jinsi to la khawfa alaihim idan ta yi aiki a cikin ta wala hum yahzanuna shi ko hum ma'rifa ne to alhali ko ba ita la annafiya lil jinsi ba ta shiga cikin ma'rifa sai waɗansu malamai suka ce a'a tunda ya zamanto ma'rifa ta gabace ta bayyuwa kuma ta yi aiki cikin ma'rifa to nan sai an kai ilga'in aikin sai zamanto nan ba ta da aiki ba a yi aiki da ita ba waɗansu suka ce a'a a ɗauki fala khawfa alaihim la annafiya lil jins wala hum yahzanun sai a maishe ta matsayin la allati ta'malu amala laysa to me ita na shiga cikin ma'rifa ai laysu bi muhsinin ba za su yin bakin ciki ba a qadiyya ta karshe a cikin wannan aya da ya kamata mu kawo shine qadiyya ta harda a wannan aya nan yaqussuna alaikum ayati a cikin suratul an'am kuma an ce yaqussuna alaikum an gane ko ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati rabbikum nan ko yaqussuna alaikum ayati amma a cikin suratul zumar yasluna ne وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم kaga kenan sai ka rike da bak da arafi da an'ami ya kusuna da kuma ita ko zumar ya tuluna alaikum ayati rabbikum Allah ya ganar da mu malam mu je gaba Allah ce faman azlamu mimman iftara Allah kadiba نعم والذين والذين كذبوا بآياتنا عفوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wani ɗaya daga cikin malamai ya yi wani littafi ko wani bincike ya sanya masa suna wawatul arabiyya wawatu ba kamar nan da Hausa muka cewa wawa ba nan ba ana nufin jam'i ne na wawaye ba nan wawatu jam'i ne na alwawu wawun wawun da hukuncin su a cikin yaren larabci wawun tana da tasiri a cikin aqida za ta iya sa mutum ya shirka kamar yanzu wannan da yazo ce masha Allahu wa shi'ita kaji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan ya kamata ka kawo summa wawun tana iya tasiri a cikin tafsirin alkur'ani wawun tana iya tasiri wajen fitar da hukunci na akida wawun tana iya tasiri wajen fitar da hukunci na fiqhu shi yasa yana da kyau ka fahimci matsayin harafi wajen tafsiri kaga nan da anka ce walladina kazzabu bi ayatina idan da za mu fassara shi walladina kazzabu bi ayatina wannan wawun mun ka dauke ta wawul afi to da an yi banda domin mi domin Allah ya ce faman ittaqa wa aslaha an gane ko duk da yake cikin suratul an'am Allah ce faman amana wa aslaha wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun nan ko faman ittaqa can faman amana to da aka ce waɗanda suka yi taqawa sannan suka kyautata ittaqa ya sanya wiqaya tsakanin shi da Allah ta hanyar yana aikata abin da Allah ya ce yana bari abin da Allah ya hana wa aslaha kenan nan wa aslaha amalahu ko wa aslaha imanahu wa amalahu ya ingantar da aikinsa an gane ko to fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun to wallazina kafaru in muka ce kuma da waɗanda sun ka kafirta su ma za su samu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga ba zan yi wa ba kenan wannan wawun ta zaman to mi wawul istinafi ta bambanta wallazina kazzabu bi ayatina su ko waɗanda kaga ba da waɗanda sun ka karyatar da ayoyin ba a'a waɗanda baka cewa da waɗanda suka abin nan ƙaryatar da ayoyin musu ma babu babu tsoro akan su sai dai ka ce wallazina kazzabu bi ayatina su ko waɗanda kazzabu bi ayatina sun ka ƙaryatar da ayoyin Allah ƙaryatar da ayoyin Allah kala biyu ne ko ba haka ba akwai ayoyin Allah alkauniyya akwai ayoyin Allah ash-shar'iyya alqur'ani ayoyin Allah ne ash-shar'iyya ruwan sama ayoyin Allah ne alkauniyya to yanzu wanda ke cewa ba Allah yake yin ruwa ba an gane ko kamar yadda muka faɗa a cikin tafsirin da ya gabata cewa in ana ruwa sai su ce it rain ana yin ruwa ko ku il play wai verb impersonal wai verb wanda bai da wanda ya aikata to in dai impersonal a cikin lugana kake nufin impersonal to babu lahi amma ka ce babu wanda ya ruwa kawai na firce ta hadu to wannan kafirci ne to wannan ƙaryatar da ayoyi ne na Allah alkauniya shi yasa nan kazzabu bi ayatina sun ƙaryatar da ayoyin Allah ash-shar'iyya ya an kai sun ka karyatar da ayoyin Allah a shar'iyya saboda ba su tsaya sun kai tunani ba kawai suka je wajen karyatawa Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wilu sun karyatar da abin da ba su da sani akan shi domin ana cewa al insanu aduwwun lima yajhal dan adam yana gaba da abin da bai sani ba kawai ko da suka ji ayoyin Allah su tsaya ba su saurara sai sun kace la tasma'u li hadha al qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun kaga sun samu matsala ayoyin Allah alkauniya kuma me yasa suke karyata su saboda ba su tsaya su yi tunani Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ba su tafakkur amma mu'minai su suna yin tafakkur إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا in ka dibi tsarin sammai da kasai kai da kanka a ce ma haka kawai suka yi kansu amma baka yadda ba mota tana yin kanta baka yadda salula tana yin kanta ba baka yadda jirgin ruwa yana yin kansa ba amma ka yarda sammai da kasai za su yi kansu haka kawai kai wannan magana a duba ta والذين كف والذين كذبوا بآياتنا waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu alkauniya da ash-shar'iyya wastakbaru anha suka yi girman kai suna ganin cewa su busu isa a ce musu Allah ba domin matsalar shedan sai ya nuna maka wanda yake wa'azin kamar shine yake umurtanka ka manta cewa ita ayar an saukar da ita shekara 1400 da abu ka manta annabin da aka turo da ya faɗi wannan maganar kafin ba ka zo duniya annabi ya mutu ana karanta maka sai kana gani a'a wani ne yake gaya mini wancan kuma bai dace a ce ya gaya mini ba shi yasa sai shi ya saka cikin ruɗu abinda ake karanta wannan ai shi wanda yake karanta shi ai ba magana sai ta ba ba maganar sa bace maganar Allah ce wastakbaru anha suka yi girman kai suna ganin su sun fi karfin a ce musu Allah ya ce su yi to irin waɗannan ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta an ce musu ma'abuta jam'i na sahib saboda yadda aboki yake lazimta aboki haka nan na wutar jahannama za ta lazimce su wal iyadu billah malaman lugha suka ce anna alif kinta asalin shi wawun ne domin in ka yi tad'ifin kin shi zaka ce tanawwartu kaga da tanawwara ya kuma mi ya kuma asalin shi wawun hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta Allah kai mu tsari da wutar jahannama da kuma wuta ma duniya da lahira sai Allah ce faman azlam
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك ينالهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله م. قالوا ضلوا عنا م. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله سبحانه وتعالى فمن أظلم شنوانيني أما في ظالمتي أتكم متاني mimman iftara ala Allah kadiba ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta izuwa ga Allah an gane ko nan sai mun yi hattara nan ala harful isti'la'i ne harfi wanda yake nuna ana sama to sai malaman lugha suka cewa nan in an ce za mu fassara shi faman azlamu wane ne an mafi zalunci mimman iftara ga wanda ya kirkiri ƙarya ala Allah kaga ba a saman Allah domin la ya juzul isti'la'u ala Allah la haqiqatan wala majaza kenan ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah an gane ko to wannan sai malamai suka ce au kadzaba bi ayati ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wata'ala anan azlamu zaka iske cikin alqur'ani zaka samu azlamu azlamu zaka iske wato wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu nan ko an ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba to cikin su wanne ne mafi zalunci malamai su yi maganganu da dama amma maganganu mafi fitowa a fili magana biyu ne magana biyu ce magana ta farko shine faman azlamu duk wanda ya ma Allah ƙarya ya kai kololon zalunci duk wanda ya hana a yi sallah a cikin masallaci ba tare da wani uzuri ba ya fi kowa zuwa daga cikin azzalumai sannan faman azlamu mimman kaza faman azlamu mimman kaza kenan waɗanda sun kai top top top top kamar a ce akwai mutane ne waɗanda su ne aka yi ittifakin sun fi kowa sani sai an kaɗa su a matsayin jami'i an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a a kalli silakin su faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba babu mafi daga cikin maƙaryata koko masu kage babu mai girma daga cikin masu kage irin wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah faman azlamu mimman mana a masajid Allah duk mai hana a shiga cikin waɗansu gidaje babu azzalumi daga cikin irin wanda ya hana ɗakin Allah domin ɗakin Allah ya fi kore ɗaki girma kenan sai suka ce a kalli silar da ta zo shine abinda malamai suka yi bayani to faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi ko ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah to na au yayi yayi ƙarya ya jingina ya danganta ta zuwa ga Allah, ko ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah, ko kuma wani za ka iske shi ya yi ƙarya ya jingina ta ga Allah kuma wato ya yi ma Allah subhanahu wata ya ƙaryatar da ayoyin Allah, domin mafi yawanci duk mutumin da ya yi ƙarya ga Allah hakikatan ya yi ni ya ƙaryatar da ayoyin Allah. Na fata an fahimce ni, mutumin da ya yi iddia lisani kaga wannan mutumin mi yayi ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah domin abubuwan da zai zai ruwaitowa an gane ko duka waɗannan iftara ala Allah kadiban sannan kazzaba bi ayatihi ne don Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai ka iske waɗannan abubuwan tare suke aw kazzaba bi ayatihi kana iya fassara shi ko ya ƙaryatar da ayoyin shi in ma bai ma Allah ƙarya ba domin akwai wanda shi bai ce shi annabi na ba amma ya ƙaryatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka gane wagga aw tana iya ɗaukar ma'ana biyu iftara ala Allah kadiban أو كذب بآياته وكذب بآياته كوكو افترى على الله كذبا أو كذب بآياته واتو ياي كركري قريا زوا ga Allah sannan koko ya ƙaryatar da ayoyin Allah koko tana iya daukar iftara ala Allah kadiban ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah au kazzaba ai wa kazzaba bi ayatihi kuma ya ƙaryatar da ayoyin Allah to kaga wanda ko hada wannan ya hada maka shi bala'i wanda ya karitar da ayoyin Allah Allah ce ula'ika waɗannan yanaluhum nasibuhum min alkitab rabon su na littafi zai same su malaman tafsiri sun yi magana mai yawa a wajen wannan alkitab din wadan sun kace abinda ake nufi da alkitab shine alqur'ani ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab to wannan tafsirin duk da yake sun kawo shi cewa alqur'ani ake nufi kuma dama al'umma ta ƙarshe al'umma ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma alqur'ani ya faɗi cewa waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah makomarsu ita ce wutar jahannama to duk da yake wannan tafsirin sun kawo shi amma yayi nisa kwarai wadan suka ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab shine al-lawhil mahfuz to kuma lawhil mahfuz dukkan abin da zai zamanto a cikin kauni abin da zai faru an riga an rubuta shi an gane ko wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yati'u wato wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma kaga Allah ce kullun fi kitabin mubin na ana nuhin al-lawhil mahfuz waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nuhi ma kutiba lahum abinda aka rubuta musu ai abinda an ka kaddara musu to ko abinda an ka kaddara musu ai yana can cikin lauhil mahfuz kuma yana cikin littafin da aka rubuta kamar yadda yazo cikin hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda cikin sahihi Muslim wato hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa wa bainaha illa dira'an fa yasbiqu alayhi alkitab to kaga nan littafin abinda aka rubuta mishi shi wanda mala'iki yazo za a halitta shi aka rubuta wa yuktabu bi amalihi wa rizqihi wa shaqiyyun aw sa'idun to kaga in ka fassara shi da wannan littafin shi ma wannan fassarar za ta yi waɗansu fassara nan ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab kalima ta alkitabu aslin ta masdar ne kataba yaktubu kitaban ai abinda Allah ya wajabta akan su ya rubuta shi zai tabbata akan su wannan ita ma fassara za ta tabbata waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nuhi ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab rabon su zai same su na littafi me ake nufi da littafi shine ilimin Allah subhanahu wataala abin da yake cikin sanin Allah da abin da yake na ilimin Allah shine an ka rubuta cikin lauhil mahfuz shine aka rubuta wato a cikin littafi lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyarsa amma dai malaman tafsiri sun yi maganganu da dama sai dai ibn jarir tabari shi da ya tashi zabe ta ce shi abin da ya gani bayan ya kama ganganun salaf mi wato mimma kutiba lahum min khairin aw sharrin fid dunya yace amma ni abin da nake gani ba wai abin da anka faɗa ba na littafi cewa ko dan wuta ne ko dan aljanna ne da kuma abin da ya shafi duniya da lahira shi a fahimtar ibn jarir tabari yace ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab abin da ake da alkitab abin da an su na duniya bai da alaka da lahira menene dalilin sa da ya faɗi wannan magana yace li annahu qad akhbara anna zalika yanaluhum cewa Allah ya ce rabon su zai same su ila waqti maji'ihim rusulihi har sai lokacin da manzannin sa za su zo an gane ko to in waɗannan manzo manzannin sun zo li taqbida arwahahum za ta karbi rayukan su an gane ko yace to walau kana zalika yusibuhum min alkitabi da dai zai zamanto zai same su na littafi an gane ko aw mimma qad u'idda lahum fil akhirah ko ko abinda Allah ya musu tattare a lahira lam yakun an gane ko mahdudan bi annahu yanaluhum ila mahalli ila maji'i rasulillahi da bai dace a sa mai iyaka ba mahdudan a ce sai lokacin da manzanni sun kasu an gane ko domin mi domin su manzannin nan yace li anna rusulallahi domin su manzannin nan na Allah waɗanda suke zo musu لا يجيئهم لا لا لا, لا تجيئهم في الاخره بعض مسورات تشا القيامه القيامه منزلين da ake zance ba za su zo ba wa anna azabahum fil akhirati la akhira lahu azabar da za a yi musu azaba ce wadda ba ta da iyaka walan qidaa kuma ba ta da ba za ta yanke ba fa inna allaha qad qada alaihim bil khulud Allah ya kaddara musu za su tabbata a cikin wuta fihi a cikin sa wal iyadu billah fa bayyana bidhalika haka ya rubuta amma yana yin fata bayyana bidhalika kenan ya bayyana cewa makhtarnahu min alqawl abinda ya zaba maganganu ne masu yawa da dan cicciro kadan daga cikin su inda muke bukata kenan shi ibnu jarir at-tabari yace nasibuhum min al-kitab abinda an ka kaddara musu na duniya domin mi domin an ce hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai lokacin da manzannin mu sun ka zo musu manzannin kuma da za su musu karɓi rayukan su a ina ne a duniya ne shine dalilin sa amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a nan ibnu jarir at-tabari ya kalli ma'ana ta hatta tana nufin lilgaya har sai lokacin da sun ka zo musu alhali ko hatta tana da wata ma'ana bayanta shine hatta tana zuwa da ma'ana da al-ibtida'u kenan kamar yanzu da anka ce ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab in mun dauki hatta lil ghaya ce hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai lokacin da manzanni suka zo musu kenan magana tana da alaka da juna amma in muka ce hatta ibtida'iyya ce kamar inda Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilaik an gane ko وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك كاغا حتى نن ابتدائية ce to sai waɗansu suka ce nan hatta an shiga wata magana ne ga halin su yadda suke kasancewa lokacin da manzannin mu suka zo musu kaga ma'ana ce guda biyu hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai lokacin da manzannin mu suka zo musu yatawaffawnahum za su karbi rayukan su an gane ko manzannin za su zo su karbi rayukan su wani wuri sai Allah ya ce shine yake karbar rayuka da kansa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wani wuri kuma Allah ya ce a'a mala'ikin da ke karɓar rai guda ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to nan kuma Allah ya ce da sauran waɗansu ayoyi ya ce hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum sai manzannin mu sun zo dan ya ce kuma a wani wuri wa yursilu alaikum hafaza mala'iku da suke karɓar rai tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritu to ta an ce Allah shi yake karɓar rai nan ko an ce mala'iku da dama suke karɓar rai cikin suratu sajada kuma an ce mala'iki daya to yaya magana take sai a ce a'a tabbas haqiqatan babu rai wanda za a karba sai da izinin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah amma shi mala'ikin mutuwa an bashi dama ya je ya karbi rayuka kuma an sanya masa mataimaka to inda aka ce qul yatawaffakum malakul maut saboda an kalli shine shugaba amma kuma an kalli cewa rusuluna su mala'ikun tare da shi suke nan rusul mala'iku ake nufi domin cikin mala'iku ma akwai mi akwai manzanni Allah ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum suna karbar rayukan su kalima at-tawaffi wani lokaci tana nufin karbar rai wani lokaci kuma tana nufin mi bacci wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar sannan kalima ta at-tawaffi wani lokaci na nufin ka je ka karbo abu cikakke ba tare da an yi ragowa ba to da haka yana da kyau ka fahimci abinda wannan kalima take nufi qalu sai su ce da su aina ba kuntum tad'una min dunillah ina abinda kuka kasance kuna kira nan asalin da ayad'u kira amma na ana nufin ibada waɗanda kuke yi ma kira irin kira wanda ba a yi ma kowa sai Allah subhanahu wataala an gane ko qalu za su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna roƙon su ma'ana kuna yi musu ibada roƙo irin na ibada min dunillahi waɗanda kuma bayan Allah ranar su ta kamata ko ba haka ba tun da dama Allahnka ya kamata a ce zai taimaka ma ne lokacin da kake cikin mi cikin bukata amma shirme tun da nan duniya kafirai suna cewa su za su taimaki allolinsu za su yi hankuri da allolinsu alimshu wasbiru ala alihatikum sannan suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku wani irin Allah ne da ake taimako Allah na hakika ne shine ke taimako shine ke bada kariya ba ba shi ake ba kariya ba kaga dai wanda Allah ya batas wa man yudlilillahu fama lahu min had aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuke kira zuwa ga Allah qalu dallu anna sai su ce sun bata ba mu ganin su shikenan id mahallat dama kalma ta dalla wani bi tana nufin bacewa batak وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد to wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da suke nuna halatul ihtidar lokacin da rai ya zo gargara zai fita na kafiri kaji irin abubuwan da suke faɗa qalu dallu anna sannan kuma a wani lokaci Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da mala'iku za su ce da su a cikin suratu wato abin nan suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku da kanku za su ce al yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun kenan kaga da wannan aya aina ma kuntum tad'una min dunillah da waccan aya ba su karu da juna ba yana yiwuwa su faɗa musu waɗannan maganganu gaba ɗaya kuma yana yiwuwa kowanne wani lokaci za su faɗi ɗaya daga cikin wata daga cikin waɗannan maganganu sannan kuma za a ɗibi rayukansu da ƙarfi wannan zi'ati gharqa wannan shiqati nashqa amma kuma sannan kuma alladina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su sai suke babu aikata komai kaga halin kafirai dai ayoyin da suka bayani kan wannan a gurguje ko da yake lokacin mu ya matso muminne kuma za a karɓi su cikin nishadi wannan zi'ati gharqa والناشطات نشطا sannan lokacin da mala'iku za su sauko wato za su sauko suna musu bushara innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun allah ce wa shahidu za su yi shaida ala anfusihim akan kawunan su annahum kanu kafirin sun kasance kafirai akwai bayani mai yawa akan wannan ayan ba za mu iya samun kawo shi ba sai gobe in Allah ya kai mu na rai insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana mala ya muna takaita sa addu'a Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla Allahumma sahhil umurana ya rabbal alamin Allahumma rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliha wa mawlaha ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allahumma inna na'udhu bika min an-nar ma qarraba رب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين